na Allah ya ba da amsa ga wannan tambaya wannan shine fada Allah madaukaki da yace sabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah shine Allah madaukaki na tabbatar da wanda da na tabbatar da su alladhina amanu wanda suka yi imani bil qawli thabit da fada tabbatatta ita ce kalma ta tauhidi da shaidawa da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tabbatar da su a gobe kiyama ko cikin kabari kamar yadda ya tabbatar da su a rayuwarsu ta nan duniya muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi yana wannan hallo na karantar da mu daraja kwadayi da duk mutumin da yake kan tafarki na Allah madaukaki kan tauhidi to ana kyautata mashi zaton gobe a ran cikin kabari haka zai tabbatar da wannan abin da yake tabbatacce a nan duniya a rayuwar shi ta duniya wa an anas radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan hadisi daga anas da malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi daga manzan Allah wanda tsirayen Allah da mucin su kara tabbata gare shi college innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan min ad-dunya kafiri idan ya aikata wani aiki na lada kyakkyawa a nan duniya to sakamakon ta Allah madaukaci shi sai ya ciyar da shi wani abinci na nan duniya tu'matan nan kuma ba wai ana nihin sai abinci ba duk abin da ya shahi ni'ima ce wa ammal mu'min shi kuma mu'mini fa inna Allah ta'ala yudakhiru lahu hasanati fil akhirah shi kuma mu'mini Allah madaukaki na mai tanadin ladan shi a ranar lahira wa yuqibuhu rizqan fid dunya kuma ya hada mashi ya gama shi da arziki a nan duniya ala ta'atihi afsa biye da yi wa Allah madaukaki kina mumini na da riba biyu kafiri na da riba guda mumini Allah madaukaki zai zai mai tanadin abin da ya aikata na lada gobe kiyama sannan kuma anan duniya Allah madaukaki ya arzuta shi da dangi na arziki sawa'un dukiya ce lahiya ce ilimi ne kangiya ce da abin da ya kama da haka fi riwayatin inna Allah la yazlimu mu'minan hasanatan يؤطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر ويطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها shi kuma ya zo a cikin wata ruwaya lalle Allah madaukaki bai ya zalunta mumini da wani abu na lada yu'ta biha fi dunya za a bashi wannan sakamakon aikin da yayi na biyayya ga Allah madaukaki a nan duniya wa yuzza biha fil akhirah kuma haka Allah madaukaki zai mai sakamako da ita wannan aiki na lada ko wannan aiki na alkhairi a lahira wa amma kafiru shi kuma kafiri wa yut'amu bi hasanati bi hasanati ma amila lillah shi kuma kafiri za a ciyar da shi da ayyuka kyakkyawa da yi a nan duniya yawa Allah maɗaukaki a nan duniya a nan duniya hatta idan afda ila al'akhira har sai in ya kai ga lahira ya rasu lam yakun lahu hasanatun yujza biha sai zamanto baya da wani kyakkyawan abu wanda za a mai sakamako da shi rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wani hadisi وعن جابر رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace mathalu salawatil khams kamathali nahrin kamathali nahri jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin خمس مرات حديثنا منكر الجنس حديث جابر بن عبد الله wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce manzon Allah wanda sidayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ya ce kwatamcin salloli guda biyar na farilla kamar kwatamcin kogi ne wanda yake gudana kogi mai yawa wanda yake gudana a gaban kofar ɗayan yaqtasil minhu kulla yawmin khamsa marrat wanda kowace rana zai yi wanka cikin shi so guda biyar qala rawahu muslim imam muslim fitar da shi al-ghamru al-kathir gamurkin nan mai yawa na wannan hadisi na karantar da mu salloli guda biyar kankarar zunubai ne ga mumini wanda ya tsaya da su kamar mutumin da a ƙofar gidan shi akwai kogi mai yawa mai gudana wanda kullum sai ya yi wanka sau biyar kana tamanin zai yi sauran wata dauɗa tare da shi to haka salloli guda biyar mutum da zai tsaya su ya yi su kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam a yi وعن ابن عباس رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu na ji manzan Allah wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa ma min rajulin muslimin ya mutu fa ya kumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shafa'ahum Allah fi babu wani mutum musulmi wanda zai mutu kuma wajen sallar jana'iza shi a samu mutum arba'in sun mai sallah wa'anda ba sa hada bauta Allah da wani Allah ba mu shirka ba ne ba sa shirka da irin dukkan dangogin shirka ba sa yi illa shafa'ahum Allah fi face sai Allah maɗaukaki ya karɓi ceton shi cetonsu game da shi in sun nema mai gafara Allah sai ya gafarta mishi in sun nema mai rahama Allah sai ya mishi rahama wannan na karantar da mu ɗan uwa duk idan za ka yi abokantaka ka yi abokantaka da mutane na ƙwarai wanda za su ma gata bayan in ka mutu su ma sallah su nema ma gafara amma inda ka yi abokantaka da mutane a shirarai mushrikai to kayi abokawa mukawa kanka mugun abu kuma za su tsaya kan gawarka kuma Allah madaukaki ba zai karbi ba addu'arsu domin shirka da suke tare da ita rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين من كسن تارة مزاء الله صلى الله عليه وسلم أتكون وانا إرون فا فتم من كيمو أربعين فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة أنا ليك ما تمتاشي مزاء الله صلى الله عليه وسلم أتكي وصحبه كن يردكو كسن تي ku ne kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na 'yan aljanna dukkan halittun duniya tun daga adam mutane da aljannu ku kasance ku ne kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na 'yan aljanna kulla na'am sahabai suka ce eh mun yarda manzo sallallahu alaihi wasallam qala tardawna an takunu thulutha ahli aljannati kun amince ku kasance ku ne kashi ɗaya daga cikin kashi uku na 'yan aljanna kenan an samu ci gaba an samu ci gaban kashi guda kulna na'am sahabbai suka ce haka nan ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi muhammadin wallazi nafsu muhammadin bi yadihi inni la arju an takunu nisfa ahli aljannati yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki ina kwadayi ina fata ku kasance ku ne kashi ɗaya daga cikin kashi ɗaya kashi rabin kashi daga cikin kashin ɗaya na aljanna kenan duka 'yan aljanna a kasa su kashi biyu tun daga adam alaihissalam zuwa ƙarshen manzo kabanin manzo sallallahu alaihi wasallam isa alaihissalam a ce an raba biyu to kashin guda ku ne kashi guda kuma sauran al'ummomin manzanni ne da annabawansu wa zalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsu muslima wannan kuma ba dan komai ba saboda aljanna ba wanda yake shigar ta sai rai wadda ta zamanto ta miƙa wuya ya zuwa ga Allah madaukaki ta jayu ya zuwa hukuncin Allah madaukaki وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود yace ku kuma ba ku kasance game da ma'abuta shirka ba mushirkai kwatamcin kamar kwatamcin gashi ne kwari sha'aratin ash-sha'aratil bayda gashi ne kwari fi jild thawr al-aswad at fatal sa wanda ya zama to baki bakin sa a ce an samu wata ɗan gashi kwari a cikin bakin sa fatan bakin sa nan ba a iya ganewa ma akwai wani gashi baki kwari awu sha'aratu sauda'i ko kuma kwatamcin gashi ne baki fi jilda saurin ahmar a cikin fatar sa wanda ya zama to jani muttafaqun alai ina wannan hadisi a launa karantar da mu fata na gari da kwadayi na alkhairi ga wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai shirka cikin cikin wannan al'umma to amma shirkar ta bata kai ta taka kara ta karya ba game da shirkar da ta huce game da annabawa da manzo al'ummomin annabawa da manzo da suka shuɗe وعن أبي موسى العشعري رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abu musa al'ashari wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce idan kana yawmul qiyamati dafa Allahu ila kulli muslimin yahudiyyan aw nasraniyyan فيقول هذا فكاكك من النار وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم رواه مسلم أبو موسى العشاري يتي مزالة صلى الله عليه وسلم يتي إذن يكسن شران القيامة Allah madaukaki zai turawa ga ko zai turawa kowane musulmi ya tura mai bai Yahudi ko Kirista fa yaqulu sai ce hadha fikakuka minan nar wannan shine matsayin fassan fansakka daga wuta wa fi riwayatin an ya zo a cikin wata ruwaya halau daga Abu Musa al-Ash'ari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace yaji'u yawmal qiyamati nasun minal muslimin ranar kiyama wasu mutane daga musulmi za su zo bi dhunubin dam zunubai amsalil jibal kwatamcin duwatsu manya manyan duwatsu yaghfiruha Allahu lahum Allah madaukaki da rahmar shi sai gafarta musu domin kaida ce sananna dukkan dukkan zunubi koma bayan shirka to iya ƙarƙashin mashi'a ta Allah maɗaukaki in Allah maɗaukaki ya ga dama ya kama bawa da wannan zunubi in kuma ya ga dama ya gafarta mashi banda shirka idan mutum ya mutu akan shirka to babu zancen gafara قال رواه مسلم امام مسلم يفتدش قوله دفع الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا faɗan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace za a tura Allah zai turawa kowane musulmi wani bai yahude ko kirista fa yaqulu hadha fikakuka minan nar yace mashi wannan wa fansakka ne daga wuta ma'anahu ma sha'a fi hadith abi hurairah radiyallahu anhu ma'anar wannan lafazi abin da ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli ahadin manzilun fil janna kowane mutum iya da masabki a aljanna iya da gida a aljanna wa manzilun fil nar kuma iya da gida a wuta فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار مؤمني إذا يشقى الجنة سي كافر يقاشي جدنش نوتا na iya da gida biyu daman shi ga gidan shi sannan kuma ga gida na mumini da ya samu la'annahu mustahiqqu lidhalika bi kufri domin ya cancanci wannan ya gaji wannan gida guda biyu na azaba da kafircin shi wa ma'ana fikakuka kenan kuma shi ma haka mumini idan ya shiga aljanna kafiri dan ya shiga wuta sai Allah maɗaukaki ya sa mumini ya gaji gidan shi na aljanna. Ƙala ƙaunuhu faɗar shi da ya ce, wa ma'ana fikak ma'ana fikakin nan fansa annaka kunta mu'arradan lidukhulil nar domin ka kasance abin bujurowa shiga wuta wa hadha fikakuka wannan kuma shine fansarka لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملؤونها kuma Allah madaukaki ya kaddarawa wuta wani adadi wanda zai cika ta da su fa idza dakhalaha al-kuffaru bi dhunubihim wa kufrihim idan kafirai suka shiga cikin wuta da zunubinsu da kafircin su saru fi ma'na al-fikak lil muslimin sai su zamanto fansa ne ga musulmi matsayin fansa sun fanshi musulmi da shiga cikin wuta wallahu alam imamu nawawi rahimahullah ya ce Allah shine mafi sani ana akwai ta'liqi da al-sheikh al-allama abdul muhsin bin hamd al-abbad hafizahullah ya ce nan kalkashin gaba ta uku hadisin abdullahi dan abbas da ya ce ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqulu فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ما لن يجي هذا يدل على فضل كثرة عدد المصلين على الجنازة wannan na nunin falalar yawan mutane wanda za su yi wa gawa sallah sabanin abin da muke ko da yake alhamdulillah yanzu mutane sun fara ganewa amma da sai ka samu mutane ɗaruruwa sun halarci jana'izar mutum amma za ka ga wanda za su mai sallah 'yan adadi ne kalila to alhamdulillah yanzu mutane sun fara ganewa wasallar gawa ba wani abu ba ne ba mai girma wanda za a ce mumuni ba zai iya ba kana da arwalla za ka niyyar sallar gawa ka yi kabbara ka karanta fatiha a kabbara ta farko ta biyu ka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama salati salatul ibrahimiya kabbara ta uku ka wa mamaci addu'a Allah ya rahamce shi ya gafarta mashi tabbara ta hudu kawa mu'minai sallama kawa mu'minai sauran al'umma addu'a shikenan suka salamce na'am qala wa anna al'adada kullama kathura kana a'zamu afdal kuma wannan adadi wanda za su wa gawa sallah duk lokacin da ya yawaita to girma ya yi yawaita kuma shi ne mafi kyau li'annahum kulluhum yad'una wa yashfa'una lil mayyit domin dukkan su suna roƙon Allah suna neman ceto Allah ga wannan mamaci wadhalika yadullu ala si'ati fadlillah wannan kuma na nuna yalwa falala ta Allah madaukaki wala wa ala izamil ajri was thawab na nuni hallo abu sa girman lada da dai lada sakamako wa sawa'un balaga al'adad balaga al'adadu 40 aw 100 ya kasance wannan adadi ya kai 40 ko 100 aw aqalla min zalika ko kuma ya kasa a haka walakin la shakka annahu kullama kana al'adadu akbar fa innahu yakunu aula wal afwa wa afdal yace babu shaku duk lokacin da adadi ya zamanto mai yawa ne to wannan shine mafi cancanta da da falala wa yadullu ala anna al-musallina yakununa mu'minina muwahhidin kuma na nuni halla wannan hadisi kan cewa wannan ho masu sallah sun kasance suna kasancewa mu'minai masu kadaitar da Allah madaukaki da bauta wale su bi mushriki kuma ba mushrikai bane ba wallafu hadha amun ma wannan lafazin hadisi gamamme ne fa yadkhulu fihi ash-shirku al-asghar sai zamanto hatta karamin shirka ta shiga sai al'amari su rantsuwa da abinda ba Allah ba ba mutum iya itikadin abin da ya rantse ba yayi daidai da Allah ko yayi Allah idan yayi haka nan shirka ce babba kuma ba wanda suke riya ba wanda ayyukansu na Allah ne sai su gwadawa mutane ko kuma su yi dan mutane su ji shi ma wannan ya fita daga wannan na'am wallahu a'lam na'am Allah shine mafi sani قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu yudna almu'minu yawm alqiyamati min rabbi hatta yada'a kaffahu alayhi فيقرر فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيؤتى صحيفته صحيفته حسناته صحيفتي صحيفة حسناته متفق عليه قال كفه ستره ورحمته an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su da shi da baban shi Umar dan Khattab yace naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ci su kara tabbata a gare shi na cewa ana kusantar da mumini ranar kiyama wajen ubangijin shi sai an kusantar da shi wajen ubangijin shi har sai Allah madaukaki ya dora hannun shi akan shi fayuqarrirahu bi dhunubi ya tabbatar mishi da zunuban shi zai ce mishi a ta'rifu dhanba kaza ka san zunubi kaza da ka aikata a ta'rifu dhanba kaza ka san zunubi kaza da ka aikata fa yaqulu rabbi a'rif wannan bawa zai ce ubangiji na na sani domin koda bai hadi ba bakin shi bai hadi ba hannuwan shi da kafuwan shi da fata shi za su mai shaida akan haka sai Allah madaukake ce mishi fa inni qad satartuha alayka fid dunya ni wa na satartar ma na satartar da wannan zunubi da ka aikata a cikin duniya ba wanda ya gani bai san ba wanda ya san ka aikata ba sai ni kuma na rufa ma asiri wani bai sani ba wa ana aghfiruha laka al-yawm ni kuma ina zan gafarta ma wannan zunubi a yau baka ga rahmar Allah madaukaki fa yuta sahifatahu sahifata hasanati sai a bashi takardun ayyukan shi na kyawawan ayyukan shi a nan duniya muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kanafuhu afwan can kaffahu muka ce shi kuma kanafu ne kanafahu gehen shi ai satruhu wa rahmatu idan sutura ta Allah madaukaki da rahmashi wa ni ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan yace wani sahabi wani mutum ya sumbanci wata mace fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa akhbarahu wannan sahabi saboda tsoron Allah shi da tsoron ka Allah madaukaki ya kama shi da zunubi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari cewa ni fa na sumbunci matar da bai halatta ba in sumbance ta fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati ka sai da sallah gehe guda biyu na yini kinan da sahi da yamma wa zulufan minan laili da wani yankin lokuta da dare innal hasanat lalle kyawawan ayyuka na lada yuzhibna sayyi'at suna tahiyyar da munanan ayyuka faqala faqala ar-rajul wannan sahabi sai ya ce ali hadha ya rasulullah wannan ta ne kadai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala li jami'i ummati kullihim wannan falala ba ta kace ta kai kadai ba ta dukkan al'umma ta ce gaba ɗayansu muttafaqun alai wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi can manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa atbi'i sayyi'atil hasana tamhuha ka bibi munanan ayyukanka da kyawawan ayyuka za su shahe masu amma ka duba duk da haka za ka samu mumini musulmi da mugun zunubi da tarin zunubi saboda ayyukan alkhairi da yake aikatawa su tari ba yanayin da aka ce ya aikata da yake aikatawa na biyu kuma zai aikata la'alla al'amari na riya ko na ji a shiga ciki sai zama to aiki ya lalace wa ana anas radiyallahu anhu nam qala qawluhu fadashi da yake haka ne ko hadisin Anas wa ana Anas radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga Anas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani sahabi ya zo wajen manzo Allah wanda sirayan Allah da mun ce su kara tabbata a gare shi sai yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asabtu haddan na cancanci a mun haddi na aikata abin da za a mun haddi ba kimhu alayya ka tsaida mun wannan haddi a kaina wa hadaratu salatu fa salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salla ta halartu wannan sahabi salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salata lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kare salla wannan mutun ya kare salla kala ya rasulullah halau ya sake cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inni asabtu haddan ni wa na aikata abin da za a man haddi fa akim fiye kitab Allah ka tsaida mun littafin Allah madaukaki kamar hukumci da littafin Allah madaukaki alqur'ani mai girma qala hal hadarta ma'ana salata ka halarci sallah tare da mu qala na'am wannan sahabi yace eh ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala qad ghufira lak tabbat an gafarta ma wannan zunubi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala qawluhu asabtu haddan na aikata abinda za a mun haddi ma'anahu ma'asiyatan tujibu ta'zir ana nihin sabo ne wanda na wajabtar da ladabtaswa ba haddi ba wanda ya dauki ma'ana haddi gane ko ba haddi ba wanda ya zamanto na haddi wanda aka san ga doka wanda za a wa mutum haddi walaysa al-murad al-hadd walaysa al-murad al-hadd al-shar'i al-haqiqi ba munuwa ba ana nihin ba haddi na shari'a na haqiqa ka haddi zina wal khamri كما حد نزنا لشنجيا وغيرهما دونس فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة وما إروا أن حدودي بتا سريانتا دسلا ولا يجوز للإمام تركها كما بحلتا بلي من يبري وشقبا يبرس إدان أنزو أنكاو متنكو متنياكاو كنشدشد وعنه هكذا أنسى مونا حديثي دقى أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وند سيران الله da amincin su kara tabbata gare shi ce inna Allah la yarda 'an al-'abd an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashriba ash-sharbata fayahmaduhu 'alayha rawahu muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle Allah madaukaki na yarda ga wani bawa ga bawa da zai ci wani abinci fayahmuduhu alaiha kuma ya godewa Allah akan wannan abinci da yake abincin rana ne kari ne abincin dare ne yake yau godewa Allah madaukaki a bisa wannan ni'ima da ya bashi ta abinci to face sai Allah madaukaki ya mai godiya akan haka Allah ya yarda da wannan aw yashriba yashraba sharba sharba ko ya sha wani abin sha fa yahmuduhu alaiha ya godewa Allah madaukaki a bisa wannan ni'ima ta sha da yi rawahu muslim qala al aklatu abinda ake nihi da cin abinci بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كوا الهمزة فتح أكلة وهي المرة الواحدة شيني تشن أبن تشقدا من الأكل كالغدوة والعشوة كما أبن تشرانا دا أبن تشنغدوة أو كأبن تشنكري والعشوة آه أبن تشرانا أفوه wal ashwa da abincin dare wallahu a'lam Allah shine mafi sani wan abi musa al-ashari radiyallahu anhu an samu na hadisi daga abu musa al-ashari wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da mutum su kara tabbata a gare shi kala yace inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رحمة الله مدوككي manzo sallallahu alaihi wa sallama yace lalle Allah madaukaki na shunhuda hannuwan hannun shi da dare domin wanda ya munana da rana ya tuba ko ya tuba ya zuwa ga Allah madaukaki ga abin da ya aikata cikin yini wa yabsutu yadahu bin nahar Allah na shimfida hannun shi na rahama cikin yini li yatuba musii'ul layl domin wanda ya munana da dare ya tuba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha har sai an waye gari da rana radda rana za ta hutu daga mafadarta kinan manya manyan alamu na tashin kiyama a lokacin nan kuma kohohin tuba a rihe suke babu zancen tuba rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wani hadisi kenan wani hadisi na karantar da muna da kyau bawa ko dono lokaci duk abin da ya na zunubi ya yi kokarin tuba ya zuwa ga Allah madaukaki shi za za mu ga mazala sallallahu alaihi wasallama a yi ne sai ya nemi gafarar ubangiji so dari ko su yi sai hiya da hakan bayan Allah madaukaki ya gafarta mashi abin da ya gabata na zunubai da abin da zai zo gaba kuma mu sani cewa manya-manyan annaba bal annabawa gaba ɗayansu ba sa zunubi da gangan abinda Allah maɗaukaki ya haramta su yi a'a sai dai min babul aula kama abu ne wanda ga shi ga wancan sai dai wancan yahi idan suka aikata abin da bai kai wancan ba sai Allah maɗaukaki ya kama su da zunubi wa nabi nujai amr bin sha'a bin abatha wannan hadisi tabbatiya da tsawo iya da tsawo kuma ga lokaci yayi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Thank you.